الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ادى الامانه ونصح لله في الامه وترك الامه على منهج البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى اهل بيته واصحابه اجمعين بلا استثناء اما بعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم يا عباد الله راقبوا الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه أيها المؤمنون إن مبدأ إن مبدأ أعمال المرء خيرها وشرها صالحها وفاسدها من خطرات تجول في قلبه وخطرات وخوا وخواتر تدور في نفسه ثم تتحول تلك الخطرات إلى إرادات وعزوم ثم تتحول إلى أعمال ولهذا يا عباد الله من ضبط خواتر نفسه وخطوراتها وأحسن رعايتها وكان بوابا على قلبه يحوطه ويحرسه من خطرات وخواتر وخواتر سوء سدا لها وابعادا لها عن قلبه سلم قلبه من الهلاك والعذب ومن ترك خطرات سوء وخواتر الشر تجول في قلبه وتتردد في نفسه ثم اخذ بك ثم أخذ يستجلبها وينميها في قلبه تولد عنها شر عظيم وفساد كبير وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أيها المؤمنون يا عباد الله وأنفأ ما يكون للعبد في هذا الباب أن يحسر خواتر قلبه في أمور أربعة أولها يا عباد الله خواتر يستجلب بها منافع الدنيا وخواتر يستدفع بها مضار الدنيا وخواتر يستجلب بها منافع آخرته وأما رابعها وخواتر يستدفع بها مدار آخرته فإذا حسرها في هذا الباب أفلح وأنجح وسعيد في الدنيا وأخرى أيها, المؤمن أيها المؤمنون يا عباد الله وعلى الخواتر وعنفأ الفكر ما كان لله تبارك وتعالى والدار الآخرة وما كان كذلك ينحسر في أنواع التالية الأول منها فكرة في آيات الله منزلة كلامه جل وعلا الذي أنزله سبحانه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أنزله هداية للعباد ورشادا وفلاحا وسعادة في الدنيا والآخرة قال رب العزة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أنزله سبحانه وتعالى لذلك إلا أن عددا من الناس جعل حظه من هذا القرآن مجرد التلاوة دون الفهم والعمل قال الحسن البصري رحمه الله تعالى أنزل الله تبارك وتعالى القرآن ليعمل به ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا أي فتركوا التدبر والفهم وأما الثاني يا عباد الله فكرة وتأمل في آيات الله المشهودة ومخلوقاته العظيمة فإن هذا التأمل في هذه الكائنات وهذه المخلوقات يهدي قلب العبد إلى تعظيم خالقها جل في علاه قال رب العزة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وأما الثالث يا عباد الله فكرة وتفكر في نعم الله العظيم وآلائه الجسيمة وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى فإذا شغل المرء فكره في ذلك تحول إلى عبد شاكر لأنعم الله ذاكر لله حامد الله مثنيا عليه جل في علاه والله جل وعلا لما عدد نعمه العظيمة وآلائه الكثيرة في سورة النحل التي تعرف بسورة النعم قالت قال الله تبارك وتعالى في خاتمتها قال قال رب العزة والله جعل لكم مما خلق زلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون أيها المؤمنون يا عباد الله والرابع من هذه الفكر أن يتفكر المرء في عيوب نفسه وتقصيره في حق ربه وتفريطه في جنب الله جل في علا فإن ذلك يفدي إلى كسر النفس الأمارة بالسوء وأفدى أيضا إلى طرد العجب والغرور ونحو ذلك من القلب إلى أن يتحول إلى قلب منكسر خاضع لله جل في علا وقال رب العزة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أيها المؤمنون وأما الأمر الخامس من هذه الفكرة النافع فكرة في واجب الوقت وفريضته فإن كثيرا من الناس يسبح في فكره في منى باطلا وتمنيات زائفة وينسي يومه منهم من يخطط إلى أعمال تمتد إلى عشرة سنوات وهو مضيع لواجب اليوم وفريضته وقد إلى قديما إن الإنسان بن يومه فيتفكر في عمل اليوم وواجبه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shi ne wanda ya aiko da manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da addini na gaskiya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da iyalansa da kuma sahabbansa gaba ɗaya. Ya ku ‘yan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala, domin duk wanda ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala Allah zai ɗora shi a tafarki madaidaici a duniya da kuma a lahira. Baya da haka ya ku ‘yan uwa, ku lura ku kiyaye Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a koye, domin shi Allahu tabaraka wa ta'ala babu abin da yake ɓuya gare shi. ya ku mumine ya ku bayin Allah lalle al'amari na farko wanda bawa zai iya samu na ainihin ayyuka na alkhairi ko na sharri ababen da za su inganta zuciyarsa ko su ɓata ta yana daga cikin ababen da suke ɗarsuwa a cikin zuciyar bawa ne kyakkyawa ko mummuna karan fari zuciyar mutum za ta fara rayawa ne sa'an nan wannan al'amari ya ci gaba da kai kawo a cikin zuciyarsa har ya himmatu wajen aiwatar da wannan aiki ko dai mai kyau ko kuma mummuna saboda haka ya ku bayin Allah duk wanda ya shirya wa zuciyarsa tare da ainihin dace daga Allahu tabaraka wata'ala ya kiyaye zuciyarsa ya lura da ita ya zamto shi din wato wanda yake mai gadi ne ya zamto shine wanda yake kan gate ko kan kofar zuciyarsa yake roƙon Allahu tabaraka wata'ala kuma ya kare shi daga mummu wato munanan abubuwa ya zamto yana nisantar da zuciyarsa daga ainihin munanan al'amura to wannan shine wanda zai kubuta daga ainihin halaka shine wanda kuma zai kubuta a gurin Allahu tabaraka wata'ala duk wanda ya kyale wa zuciyarsa abinda ta raya masa da kai kawo inda yake cikin zuciyarsa yayi riko da wannan ya girmama wannan din a cikin zuciyarsa to lalle wannan zai fada cikin sharri wanda yake mai girma da kuma fasadi wanda yake babba Allahu tabaraka wata'ala ka kare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake cewa lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idan wannan tsoka ta gyaru dukkanin jiki sai ya gyaru idan kuma wannan tsoka ta ɓaci sai ya zamto dukkanin jiki ya yi muni ya ɓaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku saurara wannan tsoka ita ce zuciya ya ku muminai ya ku bayin Allah lalle abin da bawa zai yi amfani da shi cikin wato ababen da zai lura da su a cikin wannan babi babi na tsare zuciya shine ababe guda hudu na farko mutum ya lura da wato ababen da za su jawo masa amfani a gidan duniya da kuma ababen da za su kare masa wato ainihin cutarwa a gidan duniya da kuma ababen da za su kawo masa amfani a gidan lahira da kuma ababen da za su kare masa wato shiga cikin halaka a gidan lahira waɗannan ababe guda biyu wato guda hudu abin da zai kawo maka amfani a duniya ko cutarwa a duniya ko abin da zai kawo maka amfani a lahira ko cutarwa ko azabtarwa a gidan lahira waɗannan su ne ababen da zuciya take kai kawo a jikinsu ko da kuwa saɓon Allah ne bawa ɗin ko shi wannan mai zuciya yakan ji cewar zai samu amfani ne a gidan duniya a lokacin da yake shi yasa ya damu yayi wannan abin to lallai bawa ya lura da waɗannan ababe idan mutum ya kula da ainihin rayuwarsa ya kula da ainihin wato zuciyarsa wannan sai ya zamto shine wanda ya rabauta kuma shine wanda ya haye shine kuma wanda zai samu nasara a gidan duniya da kuma gidan lahira ya ku mu'mina ya ku bayin Allah mafiya daukakar tunani da kuma mafiya amfani cikin tunani shine tunanin da ya kasance ga Allahu tabaraka wa ta'ala kuma tunanin da ya kasance dangane da gidan lahira wannan kuma za a iya takaita shi cikin ababe kamar haka na farko yin tunani cikin wato ainihin ayoyin Allahu tabaraka wa ta'ala wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya saukar da su cikin alkur'ani mai girma ya zamto waɗannan ayoyi ɗin mana shi alkur'ani shine ainihin shiriya da kuma nasara da kuma samun ci gaba cikin rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa littafi ne muka saukar da shi zuwa gare ka mai albarka domin mutane su yi tunani cikin ayoyinsa su lura da ainihin ayoyin alkur'ani su yi tintintini cikin ayoyin kuma domin ainihin masu hankula su wa'azautu da ainihin ayoyin alkur'ani kenan mai hankali ne yake ɗaukar izina yake iya wa'azartuwa da ainihin wato ayoyin alkur'ani alkur'ani mai girma Allahu tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi domin mutane su yi tunani su fahimce shi su yi tintintini su kuma ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala amma da yawa daga cikin mutane sai suka sanya wato ainihin rabansu na ainihin haɗa ƙur'ani shine wato ainihin gundarin karanta shi kaɗai ba tare da fahimtar ma'anoninsa ba ba tare kuma da yin aiki da shi ba hassan albasari ɗaya daga cikin tabi'ai allah ya masa rahama yake cewa an saukar da alƙur'ani mai girma ne domin a yi aiki da shi amma sai mutane suka ɗauki karatunsa ɗin kawai shine kaɗai aiki ba wai yin aiki da alƙur'anin ba kawai iya karanta shi kawai shine ainihin aiki yana karanta Qur'ani amma kuma wannan bai hana shi ya rika cin haramiya ba yana karanta Qur'ani wannan bai hana shi ya rika aikata ainihin manya-manyan laifuka ba yana karanta Qur'ani wannan kuma bai hana shi ya rika yi wa mutane hasada da ainihin wato girman kai ga ainihin mutane ba Qur'ani ko ya hana girman kai ya hana wulakanta al'umma ya hana wato ainihin cin haramiya ya haramta wato ainihin wato aikata ainihin sako al'amari na biyu ko ya ku bayin Allah shine yin tunani cikin ayoyin Allah wanda suke a fili a zahiri na ainihin halittun Allahu tabaraka wa ta'ala kama daga ainihin rayuwar shi bawa kansa ka duba kai kanka yaushe aka haife ka yaushe ka zamto haka idan ka ga ɗan jariri an haife shi yau to kai ɗin ma fa da can haka kake kai ma da yau ne aka haife ka yanzu ka girma ka zama kai ne wane kai ne baban su wane kai ne kakan su wane ko kai ne wan su wane lalle yana daga cikin ababen da ya zamto wato wajibi bawa ya lura da shi shine tunani cikin halittun Allahu tabaraka wa ta'ala da kuma tunani cikin halittar kai kanka kai kanka da kanka yaushe kake ƙara tsayi yaushe kake ƙara ƙiba baka sani ba ba a ma sanar da kai ba ran yaushe gashi ya fara fitowa a jikinka a gemunka baka ma sani ba to dukkanin wannan yana daga cikin ababen da ya zama wato mai hankali yayi tunani lalle Allahu tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai kuma idan ya niyyar kama shi da ainihin laifinsa babu wanda ya isa wato ainihin ya kwaci bawa domin yana iya yin canji a jikinka ma kai ma baka ma sani ba Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle cikin halittun wato sammai da ƙasai da sassaɓawar dare da yini wani lokaci ka samu yini ya fi dare tsawo wani lokaci dare kuma ya fi yini tsayi ya zamto ka ga rana ta zo faɗuwa washe gari rana ta fito gobe ta faɗi ai ta yin haka waɗannan al'amura da suke faruwa Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa lalle wannan fa ayoyi ne amma li ulil albab ga ma'abota wato ainihin hankula mai hankali ne kawai ke iya tunani dangane da wannan sati ya zagayo shekara ta zagayo ayi idi sati ya zagayo a yi juma'a a sake yi to mai hankali zai fara tunanin to lallai fa wata juma'ar ba za a yi da ni ba lallai ya ku bayin Allah yana daga cikin ababen da suka zamto wajibi akan mai hankali Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa su ne waɗanda suke tuna Allah tabaraka wa ta'ala a tsaye ko suna kwance a kishin gide suna yin tintintini cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala idan suka yi tunani sai su ce ya ubangiji ka kare mu daga ainihin wato azabar wuta domin kai Allah tabaraka wa ta'ala bakka saba ainihin alkawari abu na uku da ya kamata bawa ya zamto cikin tunaninsa shine wato bawa ya rika tunanin ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala akan kansa shi kansa idan ka duba jikinka zaka ga Allah tabaraka wa ta'ala ya maka hawasul khams wato yayi wa kowanne ɗaya daga cikin bayi yana daga cikin wato ainihin alhawas ash-shu'uriyya al-khamsa yana da ainihin wato kafafe guda biyar wanda jikinsa yake iya karban sako ya zamto za ka iya ɗanɗana abu ka gane ya yake za ka iya shaƙawa za ka iya gani za kuma ka iya ji kuma idan ka taɓa za ka iya gane wannan yaya abin yake wannan yana daga cikin ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala wani abin kawai ɗanɗana shi za ka yi kai wani abin iya a hanci za ka ji ka ji cewar wannan abin bai dace da cikinka ba idan ka ci wannan abin za a iya samun matsala to fa wannan ɗin yana daga cikin me ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala a kanka yana daga cikin ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala a kanmu domin iya tantance haka ɗin ma yana daga cikin manya-manyan ni'imomi bawa ya gane cewar kaza ya kamata ya ci kaza ne bai kamata ya ci ba dukkanin waɗannan suna daga cikin ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala bawa ya gane abu idan kaga an kawo ɗan adam wani abu bai taɓa ganin sa ba kuma ci ake idan ya tashi ci fa zaka ga ya wato ya kama ga yanda zai ci gashi Allah tabaraka wa ta'ala a yanzu ne ya bashi wato damar ko samun wannan abun amma zaka ga ya san yanda zai ci wannan abun idan ka samu abu mai laushi ka biya mutumin da bai taba ci ba ya san yadda zai ci wannan abu idan ka dauki abu mai tauri ka bashi wanda bai taba ci ba bai taba ganin sa ba ma ya san yaya zai tauna wannan abun wannan yana daga cikin ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah ku yi tunani cikin kyaututtukan da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku wanda suke kyaututtukan Allah tabaraka wa ta'ala ba za su irgu ba ba kuma za su kidayu ba idan bawa ya zamto ya shagaltar da kansa ma'ana ya ci gaba da ainihin lura da ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa sai bawa ya tsinci kansa ya tsinci kansa cikin masu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zamto yana yabawa Allah tabaraka wa ta'ala amma idan bawa bayya hangen ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa kullun sai ya riga ganin ba a masa ba ba a masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullun ku rika duban na ƙasa da ku kada ku rika hangen na sama da ku domin hakan ne zai ba ku dama wajen ku gode wa ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala akan ku ko yaya kake Allah tabaraka wa ta'ala ya daga darajar kake da wuri akwai wanda duk yanda kake tunanin kai kana ƙasa ne in ka kalle shi zaka ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya daga darajar ka fiye da shi mafi girman daraja kuwa shine ka wayi gari ya zamto kai kana yin sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala kana da imani babu abin da ya kai wannan a karan fari Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin suratul Nahl wacce ake ce da ita wato suran ni'imomi a ƙarshe-ƙarshen ayar yake a surar yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya muku wato ainihin gidaje ya sanya muku inuwoyi da ainihin daga ainihin cikin duwatsu za ku iya kula duwatsu ku yi gidaje a samu kogo a shiga ko kuma a samu duwatsu a niƙe shi a yi siminti a gina wato gidajen da mutane za ku shiga ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya sanya muku kuma tufafi wanda da wannan tufafin za ku kare kawunanku daga ainihin wato sanyi da zafi da kuma ainihin wato yaƙi. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kamar haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cika ni'imominsa a kanku domin ku miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala ku yarda cewa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai shi ya ku bayin Allah ya ku muminai al'amari na hudu shine wato bawa ya rika yin tunani cikin aibukan kansa ka rika tunanin cikin laifukanka kar kullun ka rika ganin kai ai mutumin kwarai ne idan ana wa'azi ka ji kai banda kai ko kuma kai in kana wa'azi ka ji cewa suwana kake yi wa kai banda kai to lalle wannan ɗaya ne daga cikin alamomi na anashin wato taɓewa kullum bawa ya riƙa ganin cewa shi ɗin fa wato ainihin mai taƙaitawa ne bai yi abin da ake so ba kullum ka riƙa ganin cewa kai fa baka kai ba domin lokacin da ka fara jin cewa lalle kai ku ne mutanen ƙwarai idan an ce na Allah to ku ne kai ne wato mai kaza kai ne mai kaza to wannan shine matakin farko na ainihin taɓewa Allahu tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya ku muminai al'amari na biyar ko a cikin waɗannan ababe da ya kamata bawa mai hankali ya riƙa yin tunani dangane da su shine wato bawa ya riƙa tunani dangane da ainihin farillai na lokaci mana kama daga ainihin sallah zuwa ga dukkanin ababen da Allah tabaraka wa ta'ala ya faralanta su akan ainihin wato bayi da yawa zaka samu wato mutane suna yin hubba suna yin fulanin na al'amarin da za su amfana da shi ko za su gudanar cikin rayuwa na ainihin shekaru aru-aru nan gaba, amma kuwa ya tozartar da wajibin da aka faralanta masa a wannan yinin ko a wannan lokacin ma, bai damu da abin da yake gabansa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora masa na yau ba ma, amma yana tsara ababen da zai riska nan shekara biyar, shekara goma, shekara ashirin da sauransu. Wannan yana daga cikin wato ainihin rashin tunani, yana kuma daga cikin wato ainihin tozartar da ainihin tunani, ya ku bayin Allah ku yi tunani dangane da wato ainihin ababen da Allahu tabaraka wa ta'ala ya faralanta shi ya ainihin wato wajib ya ainihin wajabtar da su akan akan ku lalle an faɗa tintini daga cikin magabata wani yake cewa shi dan adam fa dan yininsa ne ma'ana kai dan yau ne idan yau din ta kare watakila kai ba dan gobe bane watakila iya yau ce taka saboda haka kullun dan adam ya zanto tunaninsa shine yaya za a yi yau ɗin nan ya sauke abin da yake kansa ina roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya kyautata ƙarshen mu Allahumma hasin khitamana ya rabbal alamin Allahumma Allahumma hasin khitamana ya rabbal alamin Allahumma hadina fi man hadait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma adait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yu'izzu man adait wa la yuzillu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait ya Allah ka sa mu kikkiawan ƙarshe wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ka ƙara mata albarka ka ƙara kawo zaman lafiya ya ubangiji ka kawo sassauci ka kawo sauƙin rayuwa wannan jiha da wannan gari namu Allah tabaraka wa ta'ala ƙara masa albarka da kuma wato zaman lafiya wanda suke kokari wajen hidimar tsaro Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake su da duka wanda yake kokari wajen wato kawo sassauci ga ainihin al'umma Allah tabaraka wa ta'ala ka san mutanen kwarai Allah tabaraka wa ta'ala ka kare shi ka kare su ka kuma ba su nasara ya Allah tabaraka wa ta'ala ka ji kan mai martaba sarki shi wannan sabon sarki Allah tabaraka wa ta'ala ka yi riko da hannunsa ka tsora shi akan daidai ya ubangiji ka kare shi daga ainihin masu bashi shawarwari wanda suke masu mummunan tunani ya ubangiji ka ba su ababan wato abokan shawara na kwarai kumu ila salatikum yarhamukumullah